الحمد لله رب العالمين كركدو الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi masu kallon mu nesa da kusa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa waɗannan kwanaki masu albarka, kwanaki na wato na farkon watan zulhajji na farko ina tunatar da mu falalan waɗannan kwanaki annabi rahama sallallahu alaihi sallama ya gaya mana hadisi sahihi ingantacce ma min ayyamin al'amalu salihu khairun wa habu ila Allah min ayyamin ashir babu wasu kwanaki da suka fi soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala aikin alheri ya fi soyuwa a cikinsu irin waɗannan kwanaki na goma farko na watan zulhajji ba wani aiki na alheri babu wani aiki na alheri da ɗan adam zai yi ya fi soyuwa a wajen allah irin aiki a cikin waɗannan kwanakin sahabban manzan allah suka ce yanzu ya rasu hatta jihadi saboda allah annabi ya ce eh walal jihadu fi sabilillah har jihadi saboda Allah bai kai aiki da ibada a cikin waɗannan kwanaki na ɗaya ga watan zuhajji biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ba shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani an tambaye shi dangane da falala tsakanin goman farko ɗin na zuhajji da goman ƙarshe na watan ramadan ya ce ko shakka babu goman ainihin wato farko na zulhajji din nan sun fi goman ƙarshe na watan ramadana wato wajen falalar aiki da ibada da rana amma da rai da rai na goman ƙarshe na ramadana sun fi waɗannan kwanakin haka ina kira ga 'yan uwa mu yi amfani da wannan dama da muka samu ta lafiya da lokaci mu yawaita ibada da kusantar ubangiji ta baraka ta'ala da kiran allah da yawaita yin azumi da yawa daga cikin magabata akwai masu yin azumi a cikin waɗannan kwanaki da kuma ainihin wato kusantar ubangiji da karatun ƙur'ani ciyarwa taimakawa da wanda ya je aikin hajji da kuma wanda bai je aikin hajji ba a cikin waɗannan kwanaki na goma farko na zuhaji akwai azumin arfa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tasibu Allah ibada ce da yake neman lada a wajen Allah kuma yana a faɗa cewa Allah yana kankare zunubin shekara biyu duk wanda bai je aikin hajji ba to akwai buƙatar ya azumi na ranar arfa za a kankare ma zunubin shekara biyu da ta wuce da shekara mai zuwa ga layya a cikinta ga zuwa sallar idi a ciki da aka yan uwana mu zagi damtse mu ƙara himma da ƙoƙari wajen yawaita ibada a cikin waɗannan kwanaki fatan mu Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da ainihin wato waɗannan kwanaki wannan darasi gaskiya musamman an yi shi ne saboda alhazanmu wanda Allah ya musu arzikin tafiya aikin hajji da wanda kuma za su tafi a dan faɗakarwa ne a takaice akan ibadar da za a fuskanta ta aikin hajji da kuma umra tafiya ce mutum zai bar gida ya koma ga ainihin wato ubangijinsa gaba ɗaya ba koma wata mutuwa ba mana ya tafi gurin da zai ibada zalla daman ita tafiya malamai suna cewa ita ce mufaraqatul ahli wal watani mutum ya bar iyalinsa kuma ya bar ƙasarsa ga baki daya to amma ita tafiya tana kasancewa da manufofi da yawa akwai manufa da niyya ta yin tafiya don duniya akwai kuma yin tafiya don lahira hukuncin yin tafiya a shari'a ya danganta ga niyyar mutum niyyar da mutum ya yi tafiyar don ita to shine kuma hukuncin zai tabbata ko halal ne ko haram to yanzu dai muna magana ne akan waɗanda suka yi tafiya don aikin hajji da umra kun ga wannan aiki ne da aka yi shi da kyakkyawan niyya insha Allah ta'ala hukuncin tafiyar tafiya ce ta halal tafiya ce ta ta ibada don haka jihadi ne aka fito za a fafata malamai suna faɗa cewa duk wanda ya shirya zai aikin hajji da umra ya kamata ya kula da wasu abubuwa na ladabbai na tafiya kamar haka abu na farko dai mutum ya ikhlasi saboda Allah duk wanda zai je hajji da umra to ya yi niyya don Allah ya tafi ba don neman duniya ko don neman suna ko don a ce ya je ba don wani aikin hajji ibada ne kuma ana yi ne don Allah da aka mai aikin hajji alhaji ya yi ƙoƙari ya kyautata niyya ya yi saboda Allah da neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan ayyuka da dukkan maganganu da zai iya faɗa da ayyuka na zahiri da ayyuka waɗanda suke na ɓoye ya zamanto ya yi ne wato saboda Allah hadisi ya inganta riwayar bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa Sa'd ibn Abi Waqqas innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah kai ba za ka ciyar da ciyarwa da kai ke nufin Allah akai ba illa ujirta alaiha fati sai an baka lada akan aikin da kai ko ciyarwar da kai kai dan Allah anan muna magana ne akan abin da mutum ya yi dan Allah yi ujaru alaihi za a ba shi lada ya ce hatta lukma ta ji aluha fi ra'atik hatta luma da za ka rinka sawa a bakin matarka ma'ana ciyar da iyalinka abinci in ka yi dan Allah Allah zai baka lada hadisin bukhari da muslim kai ma alhaji da ka tafi aikin hajji ko kake da niyyar tafiya gobe ko jibi ko gata idan ka yi dan Allah Allah tabaraka ta'ala zai baka lada abu na biyu mutum ya yi kokari ya sauke nauyin da Allah ya dora masa lalle idan alhaji ya tafi aikin hajji to ya yi kokari ya sauke nauyin da Allah ya dora masa na da'a dan duk wanda ya tafi aikin hajji ai ya tafi da'a ne ga Allah ya tafi yau Allah da'a ne ya aikata abin da aka ce ya aikata kuma ya bar dukkan abubuwan da aka haramta masa kuma ya zamanto yana nasiha ga abokanan tafiyarsa yana mai umarni da kyakkyawa yana mai hani da mummuna ba a so a aikin hajji ba a so ana tafiya a aikin hajji ya zamanto an yi sakaci ba a sauke nauyin da allah ya dora ba da yawa wasu alhazan abin mamaki za ka ga ainihin wato sun tafi aikin hajjin kamar ba aikin hajji suka je ba sun shagaltu da wasu abubuwa ga mutum ya shiga ainihin wato abin da ba a dora masa ba kaga jam'i ma baya iya yi akan lokaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musamman mata su ta fita yawo an tafi saka haƙori an tafi kaza an tafi kaza an tafi kaza wannan ba daidai ba ne kuskure ne abu na uku ana so alhaji da wanda ya niyyar aikin haji ko umra wato an ya takhallaka bi akhlaqin fadila ya sifantu da halaye da ɗabi'u na kwarai me yasa aka faɗa aka saboda zaka je ka haɗu da mutanen duniya gaba ɗaya yanzu wanda zai je haɗu da mutanen duniya ba dole ya zama yana da hali mai kyau ba ko a masallacin harami wallahi shi kun yi faɗa da mutane in baka sifantu da hali mai kyau ba wani zai taka kai tsallaka ka wani zai ainihin wato je maka abin da yake ba daidai ba wani zai zo ya ainihin wato aikata maka abin da yake na bakanta maka rai wani zai zo ya maka fada wani zai zo ka taka mai takalmi ya fada maka magana wani zai zo ya tsare maka ban daki kai ta layi ayyuka da yawa wani zai zo ya zauna maka a wurinka wani zai zo ya matse ka a wurin zama dole ne alhaji ya zama yana da ainihin wato hali mai kyau ya zama yana da albazal yana taimako yana taimaka mutane da agaji wajen irshadin mutane nuna musu hanya ko wani ya bata ko na makamantan wannan kuma duk wanda ya nemi taimakonka kana matsayin alhaji to ya kamata ka taimaka masa saboda kai ma Allah ne ya taimaki kai biya maka bukata ya kawo ka ainihin wato wannan ƙasa kuma ka kula da maslaha ta yan uwanka duk abin da zai amfani dan uwanka kai masa abinci ne ruwan sha ne da yawa yanzu alhazai kuna gani a hanya kawai daga gida zuwa masaukin ku zuwa harami za ku ga ana ta raba muku sabil ai wanda suke raba muku wannan sabil din ai irin ku ne mutane ai neman ladan suke a wajen Allah amma mutum ya zo da dalolin kudinsa da kudinsa a daure baya iya taimakon makocinsa talaka da suke daki daya baya iya taimakon wani wanda yake mabukaci kuma ya zo aikin hajji wala wannan ba daidai ba ne kuskure ne abu na hudu dole ne idan mutum zai tafiya ya addu'a ya roƙi Allah ba a yin tafiya ba addu'a wanda Allah sallallahu ya koya mana mutum ya hau abun hawa masu hawa jirgi da wanda suke biyawa mota lalle in za ku tafi ku yi addu'a in ba a yi ba kuma sai a yi sigfari bismillah annabi ya koya mana allahumma allahu akbar allahu akbar allahu akbar guda bakwai allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al-amal ma tarda اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل wani ita ce addu'a da annabi ya koyar da mu idan za mu yi tafiya ko ina ne a matsayinmu na musulmi mu rinka karantawa yana da kyau alhazai su kula da wannan idan kuma a dawowa ne mutum zai karanta wannan kuma sai karanta da aibuna ta'ibuna abiduna da rabbina hamidun to wannan yana da kyau mutane su kula da shi abu ne mai muhimmanci kwarai-kwarai da gaske ladabbai ne da shari'ar musulunci ta tanadar mana mu kula da su ainihin wato idan allah ya kaddara mana wato mun tafi aikin hajji bayan wannan ya koyi uwana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da shi ya kamata mu sani cewa shi wannan fahimci yana da falala manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu falalar aikin hajji da umra hadisi ya inganta imam bukhari ya ruwaito shi da muslim manzo Allah ce man hajja fa lam yarfus wa lam yafsuq raja'aka yawmi waladatu ummuhu duk wanda ya aikin hajji bai rafasu ba malamai sun ce rafasu kusantar mace ko kuma maganar mata ko maganar batsa ko da kuma tarkace taka falam yarfus sannan kuma dukkan wani fasikanci al-khuruj an ta'atillah fita daga ainihin wato da'ar ubangiji ba a so alhaji yayi wannan to duk wanda ya je aikin hajji bai yi waɗannan maganganu na baza ba bai yi waɗannan maganganu na ainihin wato fasikanci ko aikata aikin fasikanci ba kula to zai koma gidansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba zunubi ko ɗaya shin alhazai a shirye kuke ku yi irin wannan aikin hajjin da manzan Allah ya ce ba a yi rafasu ba ba a yi fuso ba amma yau abun mamaki zaka ga alhazanmu alhaji ya zo yana zancen banza da tukari alhaji ya zo daga sayan tuwo ya ga yarinya budurwa ya je suna hira da ita alhaji yana aikin hajji yana buga wa 'yan mata waya suna ainihin wato maganganu marasa amfani a wata riwayar manzo Allah ya ce al'umratu ila al'umrati kafaratun lima bainahuma daga umra zuwa umra wata umrar zuwa wata umra ana mutum ya umra ya kara wata umrar kankara zunubi ne gare ka wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna duk aikin hajjin da aka yi wa Allah da'a aka yi wa Allah biyayya a ciki aka yi shi na daidai ba shi da sakamako sai gidan aljanna in ji manzon Allah hadisin Imam al-Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin Amr bin al-As yana ce da shi baka sani ba cewa musulunci yana rushe dukkan laifin da aka yi kafin shi amma alimta annal islama ya hadimu ma kana qablahu ya ce kuma baka sani ba wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha duk wanda ya hijira ya baro wani guri ya koma wani guri saboda Allah duk abin da aka yi na laifi an yafe masa baka sani ba wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu baka sani ba cewa aikin hajji yana rugurguje duk zunubi hadisin muslim duk wanda ya je aikin hajji Allahu akbar an yafe mai zunubinsa yanzu kai sai kai rowa kana da kuɗi ka ɓoye ka kasa fitowa ka zo kai aikin hajji ai abin tausayi ne ga mutumin da Allah ya bashi kuɗi ya ƙi ya je aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku ta bibiya tsakanin aikin hajji da umra ku ta hajji kuna umra ku ta hajji kuna umra ya ce fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yanfi al-kir khubz al-hadid khubz al-hadid ai da hajji da umra suna kore talauci ka ji malam suna kore talauci kamar yadda mai makera idan aka sa karfe a cikin wuta ya kona shi yana fitar da dukkan wani datti da kazanta da yake jikin wannan karfe ya ce walaisa lil hajji mabru sawabun ilal janna aikin hajji fa karbabban aikin hajji da aka yi wa Allah da fa bai da sakamako sai gidan aljanna da haka ya koyi wani musulmi aikin hajji yana da falala Allah ya datar da mu sai kuma zama na gaba insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh